الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan darasi na goma sha ɗaya za mu tasiko cikin karatunmu na nafrul wurud ila maraqis su'ud ala maraqis su'ud da bakwai ga watan safar ko shekara ta 1438 kuma 27 ga watan 11 2016 na muna kan wannan kan mun gama abin da ya danganci hukumar taklif ko alhukumar taklifi yanzu muna cikin alkifabul wad'i ko mun yi ƙarshe mun yi a sihatu wal fasad ko mun yi a shart wa sabab wal mani duk mun gama su ko to yanzu kuma za mu shiga alkifayatu wal ijza na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال النووي رحمه الله كفاية الإبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتداء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة أو السقوط للقضاء وذا أخص للقضاء إن كتش للقضاء زي ينكي بيته أو السقوط للقضاء وذا أخص نعم أو السقوط للقضاء وذا أخص بصحة إذ بالعبادة يخص Mhm. na'am ya ce kifayatul ibadati a abinda ake ce ma a kifaya wato abinda ake ce ma al'ijiza a ce a a wato ibada ta wadatar an takaita da ita shine kifayatul ibadi isar ibada ya zamanto ta isa menene isarta wahiya an yasquta liqtiba'u shine talabul qada neman a ce ya yi ranko ya rama wannan ya zamanto yasquta ya fadi wato dukkan abin da ba za a ce karama dukkan ibadar da za a ce ba za- kar- a- ba za a neme ka karama ta ba in ba za a yi maka talabul qada'i ba ba za a neme ka karama ta ba to wannan ibadar ita ake sifantawa da cewa tana da ijiza mujiziya saboda haka eh, ka san a cikin ibada ana mun yi wajen shart mun yi ce akwai shartul wujub ah, da shartul siha to akwai kuma shartul ijiza sharaɗin da in ka yi shi ma'ana ba za a ce sai ka rama sallah ba awi suquti lil qada ko kuma ya zamanto faduwa a wato saraifarwar ramuwa ta tabbata a cikin ibadar akwai bambanci tsakanin al-iqtida da al-qada al-iqtida talabul qada za a neme ka kaga akwai akwai amru kenan saboda haka ana bukatun khitab akwai umarni da zai ce karama wannan kuwa a daga cikin mahiyar ne aka ga kan cewar tun da mahiyar wato hakikanin ibada bata cika ba a a in ta cika ta cika sharuɗan a- a- dukkan rukunai sun cika to kaga alƙaba sai ya faɗi da kansa ko da babu wani khita ko da babu umarni sauraka akwai bambanci tsakanin abubuwan biyu na'am karanta sharhin
يعني أن الإجزاء yana nufin wato al'ijiza هو كفاية العبادة shine wato wadatuwar ibada أي كونها كافية wato kasancewarta a a wato mai isuwa في سقوط الطلب a wajen wato sarefarwar nema والخروج من عهدته da kuma fita daga cikin uhudarsa wato da fita daga cikin bi- bibiyarsa da zaman kan cewa wato a, babu wazancen bashi akan ka babu zancen bibiya akan mukallafi
فقوله faɗinsa وهي أن يسقط الابتلاء ita shine wato an yasqutal iqtiba iqtiba wato neman umar umar wato neman ramuwa أي الطلب بالفعل شرعا ai wato neman a mutum ya aikata aikin a shari'ance kaga a tsara- shar'an domin ya fitar da al'aql hukunci na aql wato hukunci ne na shari'a to kun ga wannan ya nuna mana kan cewa shi al'ijiza hukunci ne na shari'a ba hukunci ne na hankali ba saboda haka yana bukatan al-khitab na'am
وقوله أو السقوط للقضاء ko kuma fadinsa kuma da yace awis suqutu lil qada ko kuma sarrafarwar ga wato ramuwa يعني أنا الابتزاء a ya- wato yana nufin cewa al-ijza shi wannan sifa ta ibada da muke magananta ta cewa al-ijza mai wadatarwa mai wadatuwa قيل فيه إنه هو السقوط للقضاء a cikin akwai maganar da a- a- an faɗa a kansa wato kauli ne na waɗansu malamai cewa shine as-suqutu lil qada wato sarrafarwar ram- ramuwa وهو قول ابن الحاج wannan magana ce ta ibn al-hajib abu am abu amr ibn al-hajib an ce masa ibn al-hajib dan babansa hajib ne shine wato mai iso ga sarki shine wanda ake ce ma a sallama kenan eh na'am وعليه فيكون هو عين الصحة to kaga wannan ya zamanto al-ijza shine ainu siha ainihin inganci domin shine ma'anar siha ko Eh, a da- a wajen ta'arifin mu na as-siha eh ko ba haka ba Eh, wa sihatun wifaqu dil wajhaini li shar'i mutlaqan biduni maini Mm. wa fi wa fil ibadati ladal jumhuri an yasquta al-qada madad duhuri ko haka muka ce shine ma'anar siha to kaga a ta'rifi na biyu ya nuna al-ijza wa siha duk ma'anar su daya amma a ƙaunin farko akwai bambanci
وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما afkan abinda almu- a- a- shi malam ya tafi mai littafi a shinkaiti rahmatullahi alaihi ya tafi min alfarqi bainahuma na bambanci tsakaninsu bainahuma ya udu ila maza na'am eh ahsant tsakanin al-sihha wal ijza Eh, wani ku rinka kula da dama'ir duk damir in yazo sai na tambaye ku na'am ay min al-farqi bainahuma ay bain al-ijza'i was-sihha يكون الشيء مجزئا abu zai iya zamantowa mujzi'an ya wadatar ولا يسقط القضاء amma kuma wala yasqutu al-qada amma al-qada wato ramuwa bata fadi ba
كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا kamar wanda bai samu ruwa ba bai samu turbayar da zai taimama ba نعم على القول بأنه يصلي ويؤمن a bisa kaulin da yake cewa yusalli wa yu'id yayi sallar sannan kuma ya rama to وكالمتيم kaga an aka ce masa yayi sallah sannan ya rama kaga wannan sallar bata wadatar ba Mm? amma kuma su a wajensu a ta wadatar a bisa wannan kaulin ya kunu mujzi'an amma kuma la yasqutul qada tunda an ce ya rama wannan akwai babu nau'i na tanakuza cikin wannan wannan kauli ne a mazhabar malik ta za a ce mutu- a an ce sun ce ya yi sallar saboda mura'ati da haƙƙin lokaci sun ce ya rama saboda azimma ba ta kubuda sai da yaƙini Hmm? wato in aka ɗora maka nauyi ba za ka sauke wannan nauyin ba sai da yaƙini tunda al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana da kuma al-yaqini la yuzalu bi shakk yaqini shine baka da ibada shakka shine wannan ibadar da kai ta wadatar ko ba ta yi ba tunda akwai shakka saboda haka dole sai kai shi yasa muke cewa to malikiya hatta wajen da suka ce a idan mutum yayi shakka akan tsarki ya sake alwala kun san jumhur sun yi ca a kansu mu ma mun yi ca a kansu muna tare da jumhur anan muka ce wannan kaulin na malikiya ya ci karo da hadisin a idza wajada ahadukum a fa ashkala alayhi a kharaja minhu shay amla fala yakhruj hatta yasma'a sautan aw yajida riha to kace kaga wannan ya nuna cewar sai da yaqini mutun zai sake alwala to su kuma malikiya nafsin hadith nafsin ka'ida suka akasa suka ce zimma kuma bata kubuta sai da yaqini zimma ba ta kubuta sai da yaƙini to amma wannan surar kaga tunda nasi ya zo ya rusa ta to kaga sai ya nuna kan cewar ka'idar da suka kawo a cikin shurut ne su ko ka'idar jumhur sun kawo a cikin al-mashrut saboda ka aiki da ka'idar a cikin al-mashrut min babu aula ya zama to ya wadatar a cikin ash-shurut na'am
فالمتيمم إذا وجد الماء عند الشافعي wa ka- kamar mai taimama idza kalmutayammim kamar wanda ya taimama idza wajada alma'a idan ya samu ruwa inda shafi'i a wajen imamu shafi'i to a wajen imamu shafi'i idan mai taimama ya samu ruwa shikenan sai ya yi alwala ya sake sallah a wajen malikiya ko mun san da jumhur ya riga ya yi sallah da cirdanta ba zai sake ba ba ga duk wannan ya nuna kan cewa al-ijza ba daidai take da wato as-siha ba Mm. ma'anarta shine yaskuta talabu bil iqtida
وعلى قول ضعيف عند المالكية da kuma a bisa qauli da'ifi a wajen malikiya فإنه يتيمم wa in fa innahu yatayammam zai yi taimama ويجزئه wa yujzi'uhu tayammumuhu وصلاته a taimamasa ta ya wadatar da shi wa salatuhu sallar sama ta wadatar da shi wa yu'id amma kuma ya rama to ga wannan ai kauli ne shi yasa ma yace wa ala qaulin da'if Mm. to ai nafsi shay shine kuma a cikin wajen a wannan faqidut tahuraini faqidut tahuraini Mm. mun ce kauli nawa ne a cikin faqi a cikin faqidut tahurain kauli hudu aha yusalli يص- يصلي ويقضي اها
يصلي لا يقضي لا ي- عكس عكس شيء لا يصلي ولا يقضي كو اها يصلي اها ولا يقضي اها لا يصلي ويقضي su kenan dukkan su akwal ne a madhaban malik Mm, yusalli wa yaqdi la yusalli wa la yaqdi yusalli wa la yaqdi la yusalli wa yaqdi na'am
قوله ذا إشارة إلى الإجزاء faɗinsa da ya ce wa za a hassu zaɗin nan isharatun ilal ijiza yana ishara ne ga al'ijiza
والمعنى ma'anar wannan annal ijiza'a cewa al'ijiza wadatarwar ibada خاص مطلقا من الصحة ya keɓanta ta kowace fuska daga wato as-siha saboda haka kagan an ce a hassu mutlaƙan za a ce kullu sihatin ijiza walaisa kullu ij- a- a- a- walaisa kullu ijza'in siha Mm.
وهي أعم منه مطلقا وهي أعم منه مطلقا الصحة أعم من الإجزاء za a iya samun siha kuma ba za a samu ijiza ba amma duran da aka samu ijiza an samu siha
لأن الإجزاء, لأن الإجزاء يختص بالعبادة domin al'ijiza ya tasu bil ibadat ijiza huku- sifa ce ta ibadat kawai Kunga ta wata fuskar kenan al'ijiza ba a kawo ijiza sai a babin ibadat domin nan ne kake da nan ne ake da khitabut taklif nan ne aka kallafa maka amma wajen khita- amma wajen mu'amalat kuwa a babu zancen ijiza in dai abu aka ce sahih ne shikenan ba za a ce a- a- akwai za a yi tasawur a ce ana neman qada a cikin siha ka je ka biya mutum bashi a ce a yanda ka biya shi bashin bai yi ba sai ka saki shi wani kudin zai ce yayi ya ce ba komai ba sai an sake ba inda shi dai a wajen al-mu'amalat abinda ake nema a cikin mu'amala tarattubul athar Mm, abinda aka gina mu'amala a kanta ta samu in ta samu shikenan ta yadda ta samu wannan kuma wani abu ne daban na'am الصحة تكون في العبادات والمعاملات to ita ko siha tana kasancewa a cikin ayyukan ibada tana kasancewa a cikin al-mu'amalat
فتقول عبادة صحيحة zaka iya cewa wannan ibada ce sahihiya ingantacciya وعقد صحيح wannan akadi ne mu'amala ce sahihi sahihiya ولا تقول عقد ba مجزي ba za ka ce akdun mujzi ba ba za ka ce akdun mujzi ba wannan akadi ne wanda yake mujzi mai wadatarwa ba ka faɗi wannan ba na'am to ko a- akwai tambaya akan wannan tsakanin an gane farq baina as-sihha wal ijza bambancin tsakanin sihha wal ijza ya- ta fuska biyu ne ta fuskar farko ta muta'allikinsa ko kuma mu ce ta fuskar farko ta wajen ta'arifin ta wajen ta'arifin al'ijiza yana nufin suƙotul iqtira ya zamanto umarni da ka sake ibada bai za- bai rataya da wannan ibadar ba to wannan ibada sai a ce mata ibadatun mujizi'a ta wadatar ko kuma suƙotul ƙaba ba talab ba suƙotul ƙaba ramuwa ta zamanto ta faɗi ba za a ce karama ba wato ibadar ba ta buƙatar karama ta yadda kai ta haka ba ta buƙatar karama ta to wannan ijza ne to wannan ya nuna kan cewar a ta'arifi na biyu a in ka ɗauki al'ijiza bi ma'ana sukutul qada to ita da siha duk daidai suke kenan to wanda yake wannan a bina'an akan a kauli wanda yake a mazhabar malik kun ga wani a ɗaya daga cikin inda suka ɗauki ka'idodin usul daga furo a san asalin ka'ida ka ɗauki ka- ka- ka- ka shimfiɗa usul sannan ka fitar da fu- furo akan wannan Mm, wannan shine manhajin shafi'iya a- da jumhur su malikiya daga usul ka gina furu'a akwai ɗaya manhajin shine daga furu'a sai ka gina usul to wannan shine manhajin hanafiya hanafiya su ba su kafa usul ba furu ɗin fatoyin abu hanifa da malamansu suka bi daga wannan fatoyin sai suka gina asul to kaga ko anan ma yanzu abinda malikiya suka yi kenan sun duba far'insu daga wannan far'in sai suka gina wannan asalin wajen ta'arifin al'ijiza saboda akwai kauli da yake cewar mutum ya yi ibada kagan aka ce ya yi ibada a ma'anarta wato inda an nemi ya yi ibada wato ba za a sake neman ya sake ta ba kenan amma kuma aka ce sai ya sake ta bayan ya yi to kaga nan ya nuna kan cewar akwai bambanci tsakanin al'ijiza da asiha ba ba abu ne wanda yake guda ɗaya ba to shi yasa suka kawo wannan farki na biyu tsakanin al'ijiza fuska ta biyu da ake samun bambanci tsakanin al'ijiza da asiha shine na muta'alliqinsu da me suka rataya It- al'ijiza ta rataya yana rat- si- u- sifa ne na- da yake rataya da ayyukan ibada kawai ba shi da ra- baya rataya da ayyukan uqud mu'amalat Mm, amma siha kuwa tana rataya da dukkan waɗan- dukkan waɗannan a wato guda biyun a ibada da kuma al-mu'amala na'am
وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينفذ wasihhatul qabulu fiha yadkhulu It- a, ita inganci na ibada to alqabul yadkhulu fiha karbuwa yana shiga cikin ta in aka ce wannan ibadar sahiha ba'ana maqbula wato an karbe ta wa ba'dhum lil istiwa'i yanqulu wani kuma a, daga cikin malamai ya ce ma da as-sihha wal qabul mustawiyan daidai suke ba bambanci tsakaninsu Mm. waɗansu kuma sun ce daban ne tunda alqabul a wannan malaman tarbiyya suna cewa alqabul wannan bashi da alaka da abin da fuqaha suke cewa a ibada ta inganta domin qabul yana wajen Allah Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin har sukan kawo maganar Abdullahi dan Umar cewa la'an tuqbalu minni salatun wahida khairun li mimma tala'at alaihi shams a karɓi sallah guda ɗaya daga wajena ya fi min da abin da rana ta hudo a kanta Mm. saboda Allah yana har yake cewa li'anna Allah ya qul inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin domin kagan aka ce in aka ce in mutum ya samu wafaka aka karɓi aikinsa Um, wato alherin da ke ciki Allah ne kaɗai ya san shi sannan do- ya ishe shi ma kan cewar wannan ya sa shi ya samu sifar almuttaqun tunda Allah ya karba ya zama cewa yana daga cikin masu tsoron Allah tunda Allah daga wajen su yake karban aiki to amma su ka fuqaha kaga wannan ba su da dukhul a cikin wannan dan wannan abu ne wanda yake fi ilmin lahi Eh, ba yadda za a yi ka zo ka iya ganewa ka kafa sharuɗai ko ka ce ga da- ba a cika sharaɗi kaza ba saboda haka babu kabul to saboda haka idan lafazi ya zo a cikin a- a nusus na shari'a la yaqbalu Allah salata man ahdatha hatta ya tawadda kaga nan aka kawo alkabul to wannan sai a koma ya zuwa ga ma'anar ai la ya sihu na fiye kabul ma'anarsa na fiye siha na'am يعني أن القبول يندرج في الصحة wato alkabul karban aiki yana shiga cikin asiha فمن الصحيح مقبول daga cikin wanda yake sahihi akwai wanda a daga cikin aiki da yake ingantacce akwai maqbul akwai karbabbe ومنه غير مقبول a cikinsa kuma akwai wanda yake gairu maqbul ba karbabbe ba
كقول خليل kamar faɗin khalil وعصى wa asa wa sahat وصح ya saba Allah kuma ta yi inganci sallah
إلا بسحرير in yayi sallah in ya sanya alharir yayi sallah da ita Mm. mai muktasar kenan eh shine khalil din wa asa wa sahat in labisa harira in labisa harira ya saba ma Allah ta sanya alharir amma kuma sallar ta inganta Mm. sallar ta inganta bi ma'ana ba za a ce ya sa ya rama ba to anan ne alhanabila suka saba ma dukkan malamai suka ce annahayu yaqtadil fasad kace ba zai yiwu ba abu daya fi nafsul waqt ya zaman to kan cewa da'a wa ma'siya kana bin Allah kuma kana saba ma Allah fi nafsul waqt la yutasawwar kana bin Allah kuma kana saba ma Allah haka kamar as-salatu fi darin magsuba Hmm? mutum ne ya je ya kwace gidajen- gidan mutane ya kwace gida ne na marayu ya kwace ya ce ya zama nasa to a wajen malaman hanabila duk sallar da yake a nan gidan ba ta yi ba fasida sai ya sake saboda dukkan sau cewa suka yi dukkan harakat ɗin da yake in ya ce allahu akbar in ya tsaya a nan wajen sabo yake in ya yi ruku'u sabo yake in ya yi sujada sabo yake yi sau da haka duk wata harka da ya yi ba zai yi ya zamanto da'a ce kuma sabo ba fi nafsul waqt sau da haka suka ce ba zai yi ba suka ce annahi yaktadil fasad su kuma jumhur suka ce wa asa wa sahat wajen imana wajen hajji ba wajen hajji ko kuma ka sai ka ka dauki kudin corruption ka sai gida saboda haka duk abin da kai a cikin gidan corruption ne saboda haka duk sallar da kai ba za ta karbuwa a wajen hanabila amma jamhur sun saba musu suka ce ana duba aljiha nan shine suka yi cewa aljiha munfakka wato jihar umarni daban jihar hani daban nan an yi umarka umarni da kai sallah jihan kuma da aka ce maka kai a a kada kai ka ci corruption ko kada kai tsa- kwace daban Mm. saboda haka wannan ba zai hana ya zamanto kan cewar ka yi ibada saboda kai umarni ka biya ka- ka- ka- ka aikata umarni ba Mm. kuma wannan da baka aikata shi ba na wato rashin mayar da kayan sata wannan wani laifi ne daban da ba shi da alaka da wannan ibadar to ta haka suka yi ta fuskar hankali suka nuna bambanci tsakanin biyan wannan matsala ce wadda take a- a ta shahara tsakanin hanabila wal jumhur eh mashhura na'am
وبعضهم نقل الاستواء الصحة والقبول waɗansu sun ru- sun ruwaito daidaituwar as-sihha wal qabul أي ترادفهم wato mutaradifa ne sun wato suna da ma'ana daya وهو غير ظاهر wannan ka al'amari ne wanda yake ba zahiri ba
والله في قوله للاستواء a allam da ta zo a cikin faɗin salilistiwa دخلت على المفعول ta shiga akan al-maf'ul ne نعم تقدمه litaqaddumihi saboda ya gabata wa ba'dhum lilistiwa'i yanqulu ay yanqulu lilistiwa yanquluhu lilistiwa كقوله إن كنتم للرؤيا تأمرون in kuntum lirru'ya ta'burun ba lamul ibtida bace ai ah, dakhalat ah, in in kuntum lirru'ya ta'buru in kuntum ta'buruna ar-ru'ya sai aka ce lirru'ya haka ma wannan wa ba'dhum yanqulu listiwa'a ai lilistiwa'i yanqulu Mm, wato an sanya maf'ulun an sanya lam din a domin ya shiga cikin al-maf'ul bihi a sai maimakon a faɗi al-maf'ul din sai a kawo lam ya zamanto jar wal majrur muta'alliq da fi'ilin na'am
وخصص للجزاء بالمصدر sorry bari ina zuwa mu ga nashrul bunud kan maimakon in kawo muku wannan tambayar ku- tambaya zan yi muku yanzu man mata fi wasatil waqt waqti wa lam yusalli aw salla salatan fasida mutum ne a cikin tsakiyar lokaci ya tsaya ya ce sai sallar azhar ta nuna ya zo bai yi ta ba har karfe biyu ta yi a, bai yi ta ba yana jiran karfe biyu ta yi sai ajali ya yi halinsa Mm. to yaya za a siffanta shi a a yanzu wannan a za a ce wannan sallar mujizi'a gare shi bai yi ba to amma lokaci bai fita ba tunda bai yi ba za a nemi shi da ƙaba'i to kuma ba za a ce masa ji- yujizi ba ba an ce a ijza shine suqutul qada ba to kuma ka ce ba zai ba za a ce mujzi'a to amma kuma ba za ka neme shi da qada ba ko to to bai zama in dai ba za a neme shi da qada ba al- al- in dai an ce al ijza shine suqutul qada eh? to na an samu suqutul qada amma kuma babu ijza eh eh amma kuma an samu suqutul qada eh to wannan sura ita ce qarafi ya kawo domin yayin raddi ga waɗanda suke cewar a al-ijza shine suqutul qada eh? a in dai ba za a in dai za a ce an sifanta ibadarka da kan cewar wato haƙƙi- wato haƙƙin ramuwa ya fada a kanka ya saraya shikenan wannan shine ma'anar ijiza a wajen su a'a shi ne shi ne kawo musu wannan surar yace me ya za ku ce ma wannan surar Hmm? ba zai rama ba ko ba za a- ba zai rama ba wato babu zancen ramuwa a haƙƙinsa babu zancen ramuwa a haƙƙinsa amma kuma za a sifanta shi da kan cewa ya yi sallah mujizi'a bayan bai yi ba yawwa saboda haka yana rajahar yana rinjayar da cewa al'ijiza ma'anarsa wato suqutul iqtiba shine ma'anar ijiza wato ba za a neme shi da ya rama ba saboda haka kaga wanda ya mutu a cikin tsakiyar lokaci kaga ba za a neme shi ya rama ba tunda ko ba za a neme shi ya rama ba saboda haka wannan to na ma an samu ijiza din na ma an samu ijiza bi ma'ana sai dai za mu ɗauki ijiza din da ake nufi bi ma'ana ijiza ta wadatar da shi a wajen Allah jalla wa'ala bi ma'ana ba za a neme shi da yinta ba Mm. Ah, sai wannan kuma ah, ike cewa lam ya ta'arrab wa inna ma lam ya ta'arrad al-usuliyuna li dhikri al-qabul wa in kana min awsaf al-ibada li'annahu amrun maghibun anna la tadkhuluhu ahkamuna abin da yasa al-usuliyun ba su yi magana ba su yi ta'arrudi ga ambaton al-qabul ba a wajen duk da yake yana daga cikin sifar ibada tunda Allah yana ambato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambato la yaqbalu la yuqbalu saboda al'amari ne gaib ko ba haka ba la tadkhuluhu ahkamuna hukunce hukuncen ba za su shiga cikin wannan ba li'annahum inma yadhkuruna ma tadkhuluhu ahkamuna bi dawabit indana ma'luma aw madhnuna domin al-usuliyun kawai suna ambaton abubuwan da suke abinda hukuncin mu yake shiga cikin su da ka'idodi waɗanda suke sanannu ko kuma wanda yake maznuna ake kyakkyawan ake zanto rajihi zato rajihi akan su wa huwa bina'an ala annahu laysa muradifan lis-sihha amma wannan in muka dauke cewa al-qabul daban as-sihha daban Mm. na'am
وخصص للجزاء بالمقدور wa khassis al-ijza'a dai ko wa khassis al-ijza'a bil matlubi Mhm.
وخصص الجزاء بالمقلوب وقيل بل يختص بالمكتوب bal yahtassu ko yuhtassu يختص يختص ايه وخصص الاجزاء بالمطلوب ka keɓance al'ijiza bil matlobi wato da ayyukan ibada waɗanda suke wato alfalab yake shigarsu shine umarni a, na wujub ko annadbu shine ma'ana al-matlub Mm, to ka keɓance ijiza da abin da yake umarni na wajabci ko na istihbabi yake shigarsa waƙila bal yahtassu bil maktubi waɗansu kuma suka ce a'a yahtassu bil maktubi al-ijiza ya keɓanta da abin da yake maktub me ma'anar maktub anan ai al-mafrud sai abin da yake farilla kawai ake sifanta shi da al-ijiza na'am ya'ani يعني أن الإجزاء المطلوب wato al'ijiza allazi qaddamna أنه يخ- wanda ya gabaci wanda ambatonsa ya gabace mu أنه يختص بالعبادات ya keɓanta da al'ibadat قيل يدخل في الم...
wanda yake ya keɓanta da al'ibadat ƙila an ce a wani ƙaunin يدخل في المندوب yana shiga cikin abin da yake mandub والواجب da kuma abin da yake wajibi tare وقيل لا يدخل إلا في الواجب wani ƙaunin kuma ya ce wato akwai ƙauli biyu wani ƙaunin kuma ya ce la yadkhulu illa fil wajibi faqat sai a wajibi kawai Mhm.
حجة من قال يدخل في المندوب قوله صلى الله عليه وسلم لا و- وردة na'am wa- hujjan wanda yace yana shiga cikin almandub shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li abi burda ibn niyar في الأضحية a cikin wato a- a- abin nan al-udhiya a akuyar yanka a- a- akuyar layya bil anaq da akuya ya shekara daya نعم إذبحها izbahaha ka yanka ta نعم. ولم تجزئ عن walan tujzi'a an ahadin ba'dak ba za ta wadatar ma kowa ba bayan ka kaga wannan ita udhiya ai manduba ce amma ana sifanta an sifanta ta da al-ijza
وقوله صلى الله عليه وسلم da kuma fadin sa sallallahu alaihi wasallam أربع لا تجزئ في الأضحية fil fil adahi dabbobi nau'i hudu ba sa wadatarwa wajen yin layya نعم ya ambace su
قالوا sai فالأضحية suka ce al-udhiya غير واجبة ba wajiba bace ita layya ba wajiba bace نعم والنبي صلى الله عليه وسلم gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'abiri akan udhiya bil ijiza to kaga wannan nassi ne akan matsalar kaga tashi an an kawo ijiza a cikin babin udhiya amma wannan alal qawl da kan cewa udhiya din sun manduba ce wanda yace ko ba manduba bace kaga wannan dalilin ba zai lizumce shi ba
حجة أهل القول الآخر hujjar masu ɗaya faɗin kuwa أن الأضحية واجبة shine cewa al udhiya wajiba udhiya wajiba ce نعم ولم يرد الإجزاء في المندوب wa abin da a- a- wa- wa- walam yaridil ijiza fil mandub babu wani abu wanda yake mandubi wanda aka kawo ambaton ijiza a cikinsa to menene rajih waɗansu masail ɗin wato sai dai kawai ka san khilaf ɗin amma ba za ka iya tarjihi ba sai dai ka ga kowa idan malami ya zo ya yi abu sai ka ci to ga asalin da ya tafi a kai na'am kuma ma ai hal ya tarattab alaihi shay yana da asar yana da asar wannan sabanin hmm? yana da asar yanzu alal misali mutum a mutum ya yi sallar a mutum da ya yi a ke gaskiya shi ba akwai wani asali din da wanda ya ci karo da shi shi ne kawo mutum da ya karya azumi da ganga kaga azuminsa ba mujizi ba ne ko to za a neme shi ya yi ƙaba kama ai akwai wani asalin a nan shi ne kan cewar a a wala tubtilu a amalakun wanda malaman malikiya suka tafi a kai cewa almandu idan mutum ya fara shi ya zamanto wajibi sau da haka kaga wa- wannan ba zai iya cika shi ba wannan ba zai iya zamanto far'i da zai tabbatar da wannan ba inda ba don wannan asalin ba mumkin sai a ce to al- alƙaul da kan cewar al'ijiza yana shiga cikin wajibi ne kaga tunda wannan asalinsa mandubi ne ba za a nemi kan cewar idan mutum ya bata ibada sau da take mandubiya a ce dole sai ya sake ba Mm. tunda al-mandub la yusafu bil ijza to amma saboda akwai wancan asalin na kan cewar wala tubtilu a'malakum amma kaga ai kusan al- ah, ju- ju- sauran malamai da suka saba wa malikiya anan a haka suka tafi har suna ruwaito hadisi ko da yake bai inganta ba al-sa'imul al- al-mutatawwi amiru nafsihi Oh? mai azumin tatawwi amiru nafsihi na haka a wajen jumhur idan mutum ya dauki azumi ya karya ba sai ya rama ba kuma ya shahadu lahu hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ce hal indakum shay Um, idan an ce da wani abu sai ya ci in an ce babu komai sai ya ce inni idan sa'i ko kuma inni qad asbahtu sa'iman dama na wayi gari ina cin abinci na azumi kaga inda ya inda bai inda bai ra- inda ya karya kaga ba ya ambaton qada'i ba Mm. saboda haka kaga a nan wajen mandub ne to kuma inda za inda zai rama sai a ce kenan kaga al mandub yusafu bil ijza na'am eh dama wannan ai ai- ai wannan ai a cikin ibada ne ba azumi azumi azumi ibada ne ko yi ko mandubi ko wajibi to wannan ai shine abin da suka ce kuma duk umda su akan hadisin udhiya ne amma aka duba sauran furo din shine ai nace mu duba sauran furo din mu gani eh eh eh a'a ai ba ramu ai ba ijza bane nan wajen gabaki ɗaya ba kai ba gabaki ɗaya ba kai ba amma al'ijiza shi ne ya zamanto kayi ibadar amma ba ta wadatar ba ba ka yi ta a inda yake za ta zamanto karɓaɓɓiya ba sai ka rama eh
sannan kuma ya sallah eh
ko kuma a'a abin da ya sallah kina daga baya ana rama da kafin ana eh kuma ma- kamar ma rawatib annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baki bai yi ratibar sallah asahar ba ya rama bayan sallar la'asar ko amma ka ga wannan ai sun ce wadan sun ce khususiya ne kuma zaka iya kawo asali shine kan cewar a mutumin da yake yayi aiki ya lizumta ma kansa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aiki yana mudawama a kansa to wannan ƙari ne akan mutlaqin mandub saboda haka muda- ramuwar saboda dalilin mudawama ne ba saboda dalilin adamul ijza ba saboda dalilin talabul iqtida din da yake rataya da yake tare da al ijza ba eh ka gani to ka gani an sifan an sifanta ta da kan cewa adamul ijza anan to amma ai wannan duk akan cewa ita layya wajiba ce ko manduba ce saboda haka a bisa wannan khilafin kaga sabanin yana nan ni dai ina ganin kamar dai na wannan na karya azumin yani far'i ne da zai nuna kan cewa al-ijza yana shiga cikin man- ah, wajib ne kawai tunda kaga in a ramadan ne wannan kaulan wahidan mutum ya rama azumin sa dole azumin sa ghairu mujzi kuma yutalabu bil qada Eh, to amma a wajen azumi wanda yake mandub su malikiya da suka ce dole sai ya rama ba saboda dalilin i- adamul ijza bane ba saboda dalilin cewa ijza ya shiga cikin mandub bane saboda dalilin cewar a, Allah ya- Allah ya ce wala tubtilu a'malakum da kuma kan cewa a, a walaysa menene والندب ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه المقرب mun yi shi aiko mun yi shi eh wannan bu laysa bi shuru'i yajibu aiki wanda yake mandub baya wajaba idan mutum ya fara shi fi ghairi ma nadhamahu muqarribu to shi ma ba a kowace sura bane sai a cikin wayannan usul din guda bakwai ne ko takwas eh bakwai eh wa hajjuna eh wa umratun lana kaza atikafuna eh tawafuna ma aqtida'il muqtadi فيسقط القضاء لق- ل- آه، لقصد عامد نعم نعم ويسوع ولا تبدلوا أعمالكم ونهي تنبيه ونهي تعليمه
a'a ai ba za a ce a zahirin a nahayi in ya zo a kan taharim ne to sai dai a nan wajen ma'ana ai za a iya mata tawil dai kan cewa la tubtilu a'malakum dinnan mujmal ne abinda ake nufi da ibtalul a'mal ai kada ku yi abinda zai kai ya zuwa ga aikin ku ya baci shine kada ku yi shirka na'am
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام wa qabilis siha ya kai dalibin usul ka sanya muqabal abin da yake fuskantar abin da yake akasin as-siha bil butlan da abin da yake batil wato a, abin da yake muqabil mai mai hannun riga da as-siha shine al butlan wa huwa al fasadu shi al butlan dinnan shine al fasadu inda ahli sha'ani a wajen ma'abuta wannan sha'ani malaman usul wato alba- albatil walfasid dim albutlan walfasad dim ma'anarsu ɗaya waɗansu kuma sun ki- bambance tsakanin al- albutlan da alfasad alhanafiya sun bambance tsakanin wannan saboda haka za a iya samun a a aqdi batil za a iya samun aqdi fasid su ka a wajen ahlus sha'an wato almutakallimun na usuliyun na wato mazhabar a malikiya da shafi'iyya shine al'aqdul batil da al'aqdul fasid duk ma'anarsu daya na'am يعني أن الصحة يقابلها البطلان wato ma'ana as-sihha yuqabiluha al-butlan abinda yake wato a muqabala da as-sihha yake hannun riga da ita shine al-butlan
فالشيء إما صحيح shi wato kamar yanda aka ce a a as-sihha wifaqu dhil wajhaini muwafaqa dhil wajhaini lish-shar'i wal a- a- lish-shar'i wal aqli Mm. to haka kuma al-butlan shi kuma shine mukhalafa dhil wajhain eh
فالشيء إما صحيح وإما باطل wato abu imma dai ya zamanto sahih wa imma batil
وعليه فالبطلان عند المتكلمين dan haka al-butlan a wajen malaman usuliyun al-mutakallimun هو مخالفة الوجهين الأمر الشيء الشرعي lil amri mukhalafatu dhil wajhaini al-amri shar'i mukhalafa na abin da yake da fuskar guda biyu dukkan abin da yake zai iya daukan muwafaqa da mukhalafa to idan yayi mukhalafa ga ga wato al-amri shar'i to wannan shine za a ce masa batil
وعند الفقهاء في العبادات a wajen fukaha kuma su ne alhanafiya malamin a alfukaha a fil ibadat هو ما لم يجزي ولم يسكت القضاء shine a wajen ibada a wajen ibada malam yujzi wa lam yuskit al qada abinda yake bai zamanto ya wadatar ba yayi za a sifanta shi da ijiza kuma bai bai saraifar da wato hukuncin ramuwa ba wannan shine wanda yake al batil
وفي المعاملات a wajen mu'amalat kuwa ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه shine dukkan abin da yake abin nema a cikin yin wannan mu'amalar bai biyo shi ba Mm, abin da ake nema ba za a rattaba shi a kansa ba in wajen ciniki ne wato canzawan milki naqlul milkiya ba zai tabbata ba saboda haka in aka ce wannan aqd batil ne ka je ka sai gida aka ce aqdin da ka sai gidan batili ne to ba za ka mallaki gidan ba domin shi ne al'atharul mutarattib alai to ba za ka mallake shi ba in aure ne aka ce batil to ba za ka sadu da matar ba Mm. na'am وقوله هو الفساد faɗinsa da ya ce wa huwal fasad يعني أن البطلان cewa albutlan huwal fasad albutlan da alfasad duk ɗaya ne inda jumhur a wajen jumhur to su kuma alhanafiya suna cewa wato albatil ma kana mukhalifan bi aslihi wa wasfihi shine albatil wanda kuma yake mukhalifan bi wasfihi aslihi wannan fasid ne ba batil ba saboda haka aqdi idan ya zamanto fasid a wajensu za a iya sahaha shi idan aka ci in aka kawar da sifar fasad Mm, tunda fasadin da, da sifa ne yanzu kamar alal misali idan aka yi aure babu waliyi in aka yi aure babu waliyi Mm, a wajen hanafiya za a iya sahaha shi sai kawai a kawo waliyin ba zancen ijibari kawai a ce to ina wali kai zo wali shikenan an yi aure shikenan sai a ci gaba da aure ba sai an sake wani sabon daura aure ba Mm. bayan an kulla din ya riga yi ba za a bata shi ba sai wali kawai ya zo ya tabbatar a sanar da shi an yi auren eh shikenan eh domin ya ɓaci da siffarsa ne amma ba za a ce auren ɓatacce ba ne amma a wajen jumhur ko a wajen malikiya idan aka yi aure ba wali ko an hayayyafa sai an ɓata wannan auren sannan a sake ɗaura shi eh, saboda shi- shu alfasid wal batil duk ɗaya ne abinda ya ɓaci da bi wasfihi ko bi aslihi dukkaninsa batil ne kuma fasid ne Shah- hanafiya su ne suke wannan tafsil din a wannan a wajen mu'amalat yawanci yanzu zaka ga sau da yawa yanzu a duniyar a mu'amala ta sha'anin harkar cinikayyar bankunan musulunci suna ɗaukar ra'ayin hanafiya saboda sauƙinsa wani lokaci zaka zo kai mu'amala miliyoyi sun shiga ciki an riga an yi Mm, amma akwai wani sharaɗi wanda yake ba a cika ba wanda ya saba to kaga kawai in irin wannan aka zo sai a ce to a cire wannan a a kawo wannan sharaɗin a tabbatar da shi a ci gaba da mu'amala Mm. to su ku kaga na jumhur in aka ce za a bata bi ma'ana duk abubuwan da ya gabata din nan an rushe shi saboda haka miliyoyi sai an dawo da su watakila an samu fawatul aswaq abubuwa sun canza to kaga sai a koma ga kima a zo a ita samun to yawanci shi suke daukar ra'ayin hanafiya yawanci a babin al-mu'amalat al-maliya na wannan zamanin a wajen au- a wajen aure wajen aure a a sukan yi sukan yi sauki a menene a a dukkan aure da ya zaman kan cewar ya ɓaci saboda sadakinsa to za a yi tashihinsa ma'ana an yi aure sadaki an bayar da tulun giya to irin wannan auren sai a ce to shikenan a kawo a tulun giya ba- batil ne ba za a bata wannan auren ba a kawo sadaki na sosai a bayar sai a ci gaba da aure wannan wannan tulingen ba za a mallake shi ba ya inganta ba sai a kawo abin da yake daidai Um, to a- amma akwai wanda yake kuma ya kuma ya zuwa ga akadinsa ne don su a babin aure sun yi tafsil guda biyu abinda butlaninsa saboda sadakinsa da abinda butlaninsa yake saboda akadinsa abinda yake saboda akadinsa to wannan shine wato qabla albina wato qabla ad-dukhul wa ba'dahu ake bata shi kamar idan aka yi auren shigar in aka yi auren shigar tun ka ce ka yi aure ko kuma a ce a yi auren mutu'a in aka yi auren mutu'a kaga aka ya ku- eh, a- a butlan din ga akadin ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan akadin to a nikah wannan nikahul mut- mut'a batilun qabla yu- a- wato a- a- a- a- a- a- za a warware shi yubtal qabla ad-dukhul wa ba'dahu Mm. amma idan da sadaki ne qabla ad-dukhul sai a bata shi amma ba'da ad-dukhul sai a tabbatar da shi bi sadaqil mithl sai a tabbatar da shi bi sadaqil mithl saboda kaga duk da yake eh, saboda shi sadaki wasf ne Mm. Mm. to saboda haka sai a inganta shi kawai a ci gaba yawa kaga ma ya kawo shi wa khalafa- wa khalafa an-nu'manu fal fasadu ma nahyuhu lil wasfi yustafadu wa khalafa an-nu'man al-imam an-nu'man shine a- a- abu hanifa an-nu'man ibn thabit sunansa kenan an-nu'man ibn thabit ya saba a wannan asali falfasadu a wajensa ma nahyuhu lil wasfi yustafadu shine wanda haninsa ake samunsa daga wato a a haninsa yustafadu lil wasfi ake samunsa ga was- ga sifa wato an an an hana abinda aka hana yana komawa ya zuwa ga sifar aikin ne ba ga asalin mu'amalar ba ga sifarta wato a- yana bambanci tsakanin ar-rukn wa shar ashart sifa ne arrukun asali ne saboda haka dukkan abin da yake hannunsa ya keɓance asalinsa ne rukuni to wannan shine batil abinda kuma yake haninsa ya keɓanci sharaɗi to wannan shine fasid saboda sharaɗi wasf ne na'am النعمان هو ابن ثابت annu'man da yake nufi yana nufin ibnu thabit وهو أبو حنيفة shine abu hanifa rahimahullah Allah ya masa rahama والمعنى أنه خالف الجمهور wato ma'ana ya saba ma jumhur نعم وجعل الفاصل غير الباطل sai ya sanya alfasid da ghayr albatil alfasid daban albatil daban
فالباطل عنده albatil a wajen imam abu hanifa ما منع بأصله ووصفه shine abinda aka hana shi bi aslihi wa wasfihi da asalinsa da sifarsa
كبيع الخنزير بالدم ka bai ilkhinziri bidam ka sayar da alkhanzir ka biya jini kuma ka gani bi aslihi wa wasfihi ta ko'ina eh والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه abinda aka shar'anta shi bi aslihi amma wa muni abi wasfihi aka haramta shi da sifarsa
كبيع درهم بدرهم bi dirhamaini kamar ka sayar da dirhami da dirhami dirhami daya da dirhami biyu riba ko ribal fadl ribal fadl dirhami daya da dirhami biyu ka ba da si- ka ba da kamar yanda kamar yanda ake yi da sabon kuɗi ka ba da naira dubu sabab ah, ka ba da naira dubu tsohuwa sai a baka naira 950 sabuwa na'am ta
yan ɗari biyar rafarsa na dubu ashirin ana sayarwa eh, dubu ashirin da da hudu sai ka kara dubu hudu a kai Eh, haram kan haram Aha. na'am أصل بيع الدرهم بالدرهم to ka gani aslu bai dirham bi dirham ja'iz kaga akwai ai in ka ce dirham bi dirhamain akwai dirham bi dirham a ciki ko sannan aka kara wani dirham din ta wani gefe saboda haka akwai asalin ya samu dirham bi dirham Eh? shi wannan ja'izi ne وإنما منع من أجل الوصف abin da yasa aka hana shi min ajlil wasfi saboda sifar da ta zo نعم الذي هو زيارة الدرهم shine karin addirham arribawi na riban da aka kara shine kawai hana to in ka ajiye shi shikenan mu'amalar ta yi ba sai an sake wani cinikin ba
فقوله ما Abu- don haka faɗinsa da ya yi mana yuhulil wasfi يعني أن الفساد ما wato ma'ana alfasad shine ma nuhiya anhu abinda aka hana yinsa منع لأصله ba domin as- ba saboda asalinsa ba بل لوصفه saboda kawai sifarsa saboda haka in aka cire mammuna in aka cire sifar da bata yi ba asalin sai ya tabbata to suka jumhur mai suka ce suka ce wannan akadin batil ne ko an yi sai an bata shi a zo a sake wata sabuwar mu'amala Mm. kaga su ku hanafiya za a iya kawai gyara ta za a yi gyara za a yi gyara za a yi za a bi samun sauƙin abubuwa amma kuma an yi irtikabun nahi me yasa aka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tun farko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a- a a man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun saboda haka wannan yayi abin da yake babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na haka mardud ko saboda haka hujjar jumhur tana da karfi kuma in aka yi wannan shine zai shine yafi kiyaye wato a tsare asalin shari'a ba ga mutane sai su yi ta wasa da da uqud
zamana a matsalar rayuwa da yawa muna ra'ayin na halittiya kamar yanzu da shi yasa nace maka ai a wajen mu'amala din ba- a- a- a- a yawanci abubuwan mu'amalar tattalin arziki da hada-hadar kuɗi na bankin musulunci Mm.
wurare da yawa da ra'ayin halittiya zai sa a don samu sassauta sassauta kamar ina
idan aka yi ta sa farejo sai an karɓo kuɗi Eh.
maimakon kuma mutane a ɗan a ɗan saya yawa mutane Eh, haka ne A- amma kun ga duk da wannan sabanin tsakanin hanafiya da malikiya ai da jumhur a hajji sun yi daidai a babin hajji sun zamanto daya Um, a babin hajji sun zamanto daya akwai wanda zai tauzihin wannan wannan na ga lokacin da muke karatun ne ne ta alikinsa wa faka hul jumhur fil hajji حيث فرقوا بين الفاسد والباطل jamhur ba sun bambance a babin hajji bayan alfasidi wal batil hajji yana zamantowa batil a wajen jamhur idan ba a yi rukuni ba amma kuma in ba a yi wajibi ba fasid ne ba ba ba batil ba domin za ka yi za ka yi hadaya shi kenan sai ka sai ka sai ka tada komada ko Eh, in kai hadaya sai ka tada komada to haka sun zama to babin sun zama to sun yi musharaka sun yi daidaituwa a babin hajji na'am
wannan ya sa na kamar yanzu da ake shan wuya hajji ta yi fada Eh.
Misali, akwai wata biza da za ka samu ta shekara biyu eh amma ba ta baka damar yin hajji eh to amma idan za ka karya doka an ce za ka je ka wannan doka kuma mutane sun fara fitowar idan ba ka ɗauko ihira eh daga miƙati ba ka zo ka in haka ake yi sai mutum sai mutum ya da irin wannan vizar sai ya shiga makka da kayan jikinsa amma yana ta labbaika yayi niyya amma kawai ihrami ne bai saba da kayan jikinsa amma yana ta labbaika yayi niyyar tun daga miƙati sai dai ba zai sa kayansa ba Mm? sai ya shiga maka daga ya shiga domin in aka zo shiga maka masu ihrami ake cewa ku kawo a ga visa ko a ga izinin hajji shi ko wannan ba shi da ihrami an ga zai shiga maka sai a kyale shi Mm? to ana kyale in ya shiga sai ya je sai ya sanya ihraminsa to shi ma yanzu ya canza duk sun dago duk sun dago duk suna dago wannan yanzu Da abu da yanzu abin nan har abin nan suke yi har yanzu abin nan suke thumbprint eh thumbprint kawai za ka sai ka yi dangwale kana yin dangwale sai a ga irin wace irin irin visa ce sai ta fito eh duk da yake waɗansu malamai sun tsananta wajen wannan sun ce wannan ai mukhalafat waliyul amri ne saba ma shugaba ne kuma Allah ya ce atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum saboda haka a wajen hanabila da suke cewa annahyu yaqtadil fasad baka da haji saboda ka saba ma waliyul amr ka saba ba zai yiwu kana ibada kuma kana sabo ba an shiga ta barauni hanya eh kwarai shine wannan shine fatuwar malamai da dama a saudiya na'am
فعل العبادات بالبينات ina ganin mu tsaya anan dan zamu tashi al'ada'u wal qada zamu tashi al'ada'u wal qada abinda yasa saboda ina da yan uzurura mu dan karanta bidaya din kadan daga mun yi yanzu zamu tashi saboda akwai ina da uzuri malam marwa baya son uzuri eh eh a rufe wannan sai mu karanta bidaya dan karanta abin da ya saukaka a cikin bidayatul mujtahid akwai tambaya? na'am
wannan magana tana hanabila cewa annabi ne na'am
inda ma ta ala kullu shay'in
a ayo ai a wannan wannan a ba ba ba ba a sifanta shi da ba a sifanta shi da wajen a a- ba ana ba a sifanta shi da wajen a ingancin ibada ko rashin ingancinta mutlaqan Eh, don wannan akwai alkabul din da yake ba adamul ijza ba domin has eh, yanzu kamar a a wato ba a kowane wa- wannan gaskiya baya daga cikin adilla din su yawanci dalilin da suka yi suke kafa hujja da shi shine hadisin Aisha man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun domin sun ce duk wanda yayi abu wanda yake an hana shi yayi to ya zaman to yayi abin da yake laysa alaihi amruna dan haka fa huwa mardud da shi suke kafa hujja amma a ibada ai ba a sifanta ta da tsib da rashin tsib ko za a ce sa- akwai sallah tsayi ba da sallah ba tsayi ba ba